أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مقتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatu na ranar lahadi a nan masjidi sabilul huda ga wanka tare inda muke gabatar da littafi na al'adabal mufrad na wani malami muhammadu bin ismail amirul mu'mini na filhadis wanda aka yi saninsa da imamul buhari mai rasuwa hijira tana da shekara 256 yau muna ranar ladi no no da safar takwas ga watan safar shekara ta 1446 Allah ya bana muwafaka a wasu abin da za mu karanta a wancan satin muna babe na 321 mun karanta ruwaya ta 754 babe turwa 121 mun karanta ruwaya satsan sankantakar mu sake fasarta kashin bakin hadisin ko mu wuce hadisin wanda muka tsara shi wanda sata a sake fasarta shi eh to zan mu bi mu yi bayanin shi hadisin zan mu fasara kashin baki kal muraji'a ba sai ka kanta ba kenan tarjuma baba yana ma ne akan abin da ya shahi gulma da kowa wasu abubuwa wanda in mutum ya faɗi ba gulma ne ba ai can buhari ma babi na giba muka ce a yoron gwano shi wannan baban kamar shi ma ya shahi wajen giba kamar ai mun kare giba ne ko mutan baya muka yi giba to amma da muka kare giba wannan bai zo ba sai wayan zai zo kenan shi wannan baban yana ba bayani ne da kai wasu abubuwa na siffan mutum wanda in ka hudi wannan ba gulma ne ba kamar ana neman mutum ko ka zaka siffanta mutum sai ka hudi siffar da Allah ya mai to wannan ba gulmashi ce ba kai shi ne buhari yamma wannan babu na 321 ya ce babun babu ko ƙaunin rajul kwaɗan mutum fula na ja'adun mama na ja'ad ka ce wane mai murɗaɗɗen gashi ne aswadun kowa ne baƙi ne auɗa wilun kasirun kowa ne dogo ne ko gajere ne yuridu siffa kana nihin siffan mutumin la yuridu giba ba kana nihin kayi da shi ba ko gulmashi kamar zaka kwatanta mutum sai ka ce wannan dokon wannan mai jikin wannan dan lukutun wannan katan wannan farin wannan jan kenan wannan mai kawadi siffa ce kawadi tashi ba kayi dan ka ci zarafin shi ba wannan ba gulma ne ba shine buhari ma baba sai kama hadisi yanda hatta annabi sallallahu alaihi wasallam in yana kwatanta mutane yakan kwatanta ya ce wannan dogayen ko gajeren ko bai kaza ko bai kaza sai kama dogon ruwayan nan wanda ta afko a hanyar gazotin gazawatin tabuka wanda wancan satin da mai bayanin gazawatin tabuka ko mai bayani akan bai'atul ridwan kamar yadda yazo a hadisin yanzu sake fasarta kashin bakin hadisin sai mu hausa ban karatu yace hadathana abdul aziz bin abdullahi qala hadathana ibrahim bin sa'ad ibrahim bin sa'ad wannan ibrahim ibrahim bin sa'ad bin ibrahim bin abdurrahman bin auf wannan sa'ad ina jika abdurrahman bin auf ne an salih bin kaisan an ibn shihab ibn shihab shine muhammad ibn muslim wanda ake ce mai imam zuhuri kala ibn shihab yace ahbarni ibn abi ibn ahi abi durhum ahbarni ya bani labari dan dan uwan abi durhum yaje ibn shihab ko kulsum bin husain shine kulsum bin husain dan dan uwan abi durhum shine sunan shi kulsum bin husain algifariyu mutumin gifari annahu sami'a abarukum shi yace yaji abarukum kenan shi mai ba da ruwa yace yaji daga bakin abarukum aburum abarukum kuma suka ce ya sunan shi kulsum ko wa kana min ashabur rasul shi wannan kulsum ya kasance daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama allazina baya'uhu tahta shajara yana daga cikin sahabban manzon Allah wanda suka yi mubaya'a ga manzon Allah kalkashin itaciya wancan satin da mai bayani ko ana cewa bai'atul ana cewa bai'atul ridwan ko kuma bai'atul tahta shajara ko wannan dumi bayani wancan satin kenan dai ga ma da sahabbai ne sai ce yana daga cikin sahabban manzon Allah wanda suka yi mubaya'a tahta shajara yaqulu shi wannan sahabi kulsum yana cewa gazautu ma'ar rasul na yaki gazawa yaki na yaki tare da annabi sallallahu alaihi wasallama yana na je yaki da annabi sallallahu alaihi wasallama wani yaki gazawati tabuka yakin tabuka muka ce gazawati tabuka tana da sunaye ko kai tun gazawati tabuka ana ce mata me ana ce mata me gazawati usul saboda wahala kamar yakin tabuka an yi shi ne zamanin tsanani zamanin wahala zamanin kaza zamanin kaza da wanda ake ce mai tabuka ko a ce mai kusur to yana bada labarin sai ce ya ta da annabi yakin tabuka sai ce fanim to lailatul fi ahadar kenan tahiya sai suke ba dare ba rana ba dare ba rana ake tahe wajen kilo 800 daga madina zuwa tabuka ana tahiya ba dare ba rana shine ce fanim to lailatul sai nayi barci da dare bi ahadar a wani guri wanda ake ce mai ahadar ahadar ke na ismul ismul makani ahadar jabalun bi da'ib wani dutse ne a kusan da'ifa ne ahadarin kenan an zo kusan wannan dutse na da'if yace sai ne barci basurtu qariban minhu sai na zo kusan manzan Allah a cikin tahiyya kenan ana tahiyya ne cikin kwamba sai ya barci da yake tahiyya da ya barcin kuma sai yake zawa kusan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce fa ulqiya alaina nu'asu sai aka je ko mana gengedi kenan duk a cikin tahiyya muna tahiyya mu yi barci kuma an jiho mana muna gengedi haka sai ya ce faɗa faktu astaikas muna tahiya in ne gingiɗin ma kuma sai in tashi wa ƙaddana rahilati min rahilatihi abin hawa na yana kusa da abin hawan manzan Allah fa yufzi'uni dunuwiha sai kusanta abin hawa na da manzan Allah sai ya rika razana ne ya rika furgatar da ni ina tashi me yasa hashiyati an tusiba rijlahu fil garzi ina tsoron kan abun hawa na ya gogi abun hawan manzan Allah har kafa manzan Allah ta shiga cikin likafin abun hawa na fa tafaftu ahakiru rahilati sai na fara jinkirta abun hawa na kenan na baya banda zawa mai daidai wa daidai hatta galabatin nau'aini har dai ido na rijani da barci ba'adin laili shashen wani dare fa za hamad rahilati rahilatin rasul sai abin hawa na yayi gogayya da abin hawa annabi izdiham kenan ko su da suke gogayya da aka yi aka yi fa za hamad rahilati rahilatin rasul ko wa rijluhu fil garzi sai abin da nake gudun sai ya arku wa rijluhu fil garzi sai kafa annabi sai ta shiga cikin likafai fa asabtu rijluhu sai na sami kafashi falam astaiqaz yace ban falka ba illa bi qawli sai dai ga fadan manzon Allah da naji yace has kalmata haske na kace wash kamar wani abu ya same ka kace wash sai na ji wannan sai na falka fa qultu ya rasulullah sai shi kulsum yace he nace ya manzon Allah istighfirli amma afwa kamar ka mutole kace iya hakuri hako faƙalar rasul sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai sirrin mu tafi kamar kuna taya da mutum kame wani abu kace wani iya gusi ce kai haba mu ce to shine sai annabi ce mai sirrin mu tafi fata fikar rasul ya sa'alani kenan tunda an walaka yanzu ko to sun halka sai suke taya kai da kai da annabi abun abun hawa fata fikar rasul ya sa'alani sai annabi ya fara yake tambaya ta amman ta hallafa min bani gaffar daga cikin waɗanda suka saba ba su zo ba wannan yaƙi daga cikin ƙabila ta ta bani gaffar fa akhbiruhu ni kuma ina ba annabi labari fa qala wa huwa yasaluni sai annabi ya fada a lokacin da yake tambaya ta sai ya ce mini kaga sai zai zo shahid sai zai zo a shahid din ma sai a cikin kamar wanda su yakin ba sai annabi ya ce mai ina kabila wani ina kabila wani sun zo ko ba su ba ki shine annabi ki tambaye shi shine ne ce annabi ya ce ma fa alan nafarul qumru mi wannan nafar mi wannan jama'i al-humru jajayi adwal masu tsaho asidat masu damfararin hanci me suka aikata sun zo kenan wata kabila ce siffar su haka nan siffar su menene jajaye fata su jace kuma menene dogaye ne kuma hancin su kama a damfare kenan siffar su haka nan kenan annabi ya ce wannan kabila masu wannan siffar sun zo kala sai shi kursum ya ce fa hadastuhu bi tahalibihim sai na ba annabi labari da saba wasu nace ba su zo ba kala sai annabi ya ce hallo fa ma fa'ala sudu ji'adul qisaru allazina lahum ni'am bi shafqati sadai ina ma fa'ala sud ina wannan kuma bakaken nan jibadu masu murdaddin gashi alkisaru gajeru wannan allazina lahum ni'amu waɗanda suke da raƙummi suke kiwon raƙumma bi shabakati sadai a wani guri wanda ake ce mai shabakati shadai su sun zo su sun zo a nan ga wata ruwa sai kursume ce wallahi la a arfa ha'ula'i wannan ban san su ba da annabi ya tuna mai shi ne ce fata zakalta kun fi bani gafa sai na tuna ashe su ma wannan suna cikin kafilar bani gafa falam azkuruhum amma dai da farko ban tuna su ba hatta zakartu haddai na tuna annahum rahadun min aslama su ma wa wa an su jama'a ne daga kabilar aslama fa qultu ya rasulillah sai na ce ya manzan Allah ulaika min aslama ai waɗannan suna cikin kabilar aslama qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace fama yamna'u ahadu ulaika me ke hana ɗaya daga cikin waɗannan waɗanda suka saban nan hina ya tahallafu lokacin da ɗayansu ya saba an ya hamila ala ba'ira min iblihi ya kawo wani raƙumi na daga raƙumman shi imra'an nashidan ya ba wani mutum mai kokari ya hawaye da fi sabilillahi a cikin tayyada da aikin Allah sai annabi ya ce me kene na kenan wai in kai baka je ba tunda su masu kiwo raƙumma ne ba to baka je ba sai ka kawo abun hawa sai ka ba wani ya hawaye shi ga wata ruwa sai ce in kai wannan kai ma kana da ladan kamar wanda ya je din sai annabi ce fa inna azu ahli lalle masu buwaya daga inna fa inna azu ahli alayya masu buwaya daga iyallaina a wajena an ya takhallafa anni muhajirin a samu muhajirin su saba ba su zo yakin nan ba min al-quraish ne daga quraishawa wal ansar ko kuma a samu cikin ansar wani bai zo ba ko gafarin au aslama ko kuma a samu wani kabila gafar ko kabila aslama a samu wani bai zo ba kenan wannan kashin bakin fasara hadisi a wancan satin ai duk bayani akan hadisin mai ko kenan sai mu kuma sabon karatu wannan muraji a fasara shi ce muka yi bayani da sharhi a wancan satin mai yan sai mu koma ruwaya ta 755 ruwaya ta nawa to kenan sai mu kiyaye bulletin military kiyaye da bi sai ya ce قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال استعذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال بئس الأخ العشير فلما دخل دخل انبسط إليه فقلت له فقال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش
رواية نوع dari bakwai to wannan hadisin daman can baya buhari ya kawo wannan hadisin ina ga a hadisi na ko 150 ya kawo wannan hadisin ba kuma tun shi a ta ba a wani mai wannan hadisin sai ce hadasna musa kala hadasna hamad bin salma an muhammad bin amru an abi salma an abi salma an aisha radiyallahu anha daga aisha siddiqa humaira diya siddiq mata annabi sallallahu alaihi wasallama qalat tace hadisin nan hadisi ne sahihi aisha tace me tace ista'azana rajul wani namiji ya nemi izini alan nabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi izini ga annabi sallallahu alaihi wasallama kamar ya zo gurin annabi sai ya nemi izini ya shigo faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce bi isa akul ashira bi isa cir ga dan uwan dangi ko kuma cir ga dan dangi akul ashi bi isa cir akul ashira dan dangi kamar yayi nemi izini ya zo gurin annabi aka zo aka ce annabi wani na sallama sai annabi ya ce cir ga dan dangi falamma da hala lokacin da shi mutumin aka ba shi izini ya shigo in ba sada ilaihi sai annabi ya saka mai fuska kina hira sai ya saka mai fuska fa qultu lahu sai na ce mai in ji aisha fa qala sai ya ce inna allaha la yuhibbul fahisha allah baya san alfahisha mai alfasha in aka ce alfasha mai magana banza almutafahishu mai tsorawa kanshi kuma yi alfashe fasara hadisi kenan kaga me zai gane a fasara hadisi nan wani wani namiji muka ce wani namiji ya mi ya nemi izini ya shigo ya shigo gurin manzo Allah kamar a ce ana sallama ko kan a bashi izini sai annabi ya ce bi isa bi isa ibn al-ashira ga wata ruwaya ga lafazin tirmizi ya ce bi isa ibn al-ashira ga wani lafazi kuma ya ce bi isa akhul ashira ga lafazin muslim sai ya ce ibn al bi isa ibn al-qawm hadisi ne ya zo guri guri kenan ya ce cir ga dan wannan mutanen ko cir da dan dangi ko cir da dan uwan dangi kenan kaga dai annabi ya wuna da wannan mutumin ba na kirki ne ba kuma da ya shigo sai annabi in basara da sai sai saka mai fuska to shine sai Aisha abin ya bata mamaki sai mu kuma ruwayar muslim a ruwayar muslim yanda yace annahu ista'azana ala nabi sallallahu alaihi wa sallama rajulun wani namiji ya zo ya nemi izini zai shigo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya nemi izinin nan faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce izinu lahu ku ba shi izini ya shigo kan yi shigo sai annabi ya ce bi isa ibn al-ashira au bi isa akul ashira sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce cir ga dan dangi ko kuma cir ga dan uwan dangi annabi ya hudu wannan sai ruwa wacce ta musulmi tace falamma da hala alaihi lokacin da annabi falamma da hala alaihi lokacin da wannan namiji ya shigo gurin annabi alana lahul qaula sai annabi ya tausasa mai magana kene ya saka mai fuska to an kare ya huta fa qultu lahu sai aisha ta ce bayan ya huta baicin naji magana annabi ya ce tir da dangi dangi kuma na shigo ya shigo naga an yi mai an saka mai fuska fa qultu lahu sai na cewa annabi in ji aisha ya rasulullah ya manzan Allah qulta allazi qulta ka faɗi abin da ka faɗi ɗazu sun ma'allanta lahul ƙaula kuma ka sakan mai fuska ka tausasa mai magana ya aka haka ce cirga ɗan dangi kuma da ya zo buwa ka ka saki fuska a gare shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Aisha ya ki Aisha inda sharran nasu manzilata inda Allah yawmal qiyama man wada'ahu aw tarakahu nasu ittika'ahu shi inda sharrin nasu manzilata yawmal qiyama mafi sharrin mutane matsayin azaba ranar tashin kiyama mafi sharrin mutane wanda suke da matsayi azaba babban ran tashin kiyama usuwa ne ne man wada'ahu aw tarakahu waɗanda mutane suke gyara mai suka bar shi ba don komai ba ittika aiko shi saboda tsoron sharrin shi da bakin shi a yanzu a rayuwar mu darasi ne annabi ba a rayuwar mu ai da kai wanda dan matsayiwa shi ne kake saka mai shi eh eh saboda sharrin shi duk in ka gan shi kana kaf kaf eh dan jaraba eh a ramu zai wuce kowace ya tsaya ya gaida shi ya yi kaza ya yi kaza wuce lafiya amma ni a ramu bai yi wannan fatan kawai don tsoron sharri shi to shi ne annabi ce a cikin hadisan mafi matsayin azaba ran tashin kyama irin wannan mutane wanda mutane suke barin su suke gyara musu suke saka musu fuska ba dan Allah da annabi saboda don tsoron sharrin su shi ku annabi da man duk abin da zai yi dan ya ba mu darasi ne wannan kenan darasi ne ya ba mu daga cikin mutane da kwai wanda dole mu bi su a hankali don mu yi zaman lahiya tun da ya fitini unguwa ya fitini jama'a ya zagi wannan ya gaya wannan ya ci mutuncin wannan ka mai ma bai barka ba baka mai ba bai barka ba wanda dai ka bi shi kafan kafan a yi zaman lafiya to shine wanda irin sharrin nasu manzila waɗanda suka fi sharrin matsamunin azaba a ranar tashin kiyama man tarakahu au da ahun nasu wanda mutane suke barinsu suna gyara musu suna musu taushin magana ba don komi ba ittika haifo shi saboda tsoron bakin sona da kuma sojiya ce al'umma to da wannan annabiya wannan mutum shi wannan sunan shi uyayina uyayina tubin hesin sunan shi shi wannan wanda ya shigo yin shi irin wanda a manafukan ma karshe ne eh kuma bai kare duniya ba sai da Allah ya nuna shi annabin ya bar duniya shi wannan sahabin shi wanda ba sahabi za ce ganin dai shekare shi wannan shekaran dai ko tun da ya mutu Allahu alam Allahu alam manzila shi wadi shi dai bai bar duniya ba sai da ya rida sai da ya bayyana rida shi a ƙarshe sai da ya bayyana rida shi a ƙarshe kusa ai lokacin mitarin abubakar siddiq abubakar siddiq lokacin da ya hau mulki ai ya samu mushkiloli guda nawa guda uku daga cikin mushkiloli da abubakar siddiq ya samu mafi yawan manafikai da sabbin shiga musulunci sai suka ce mu huta daga musulunci a nan da abubakar ya ɗora wata yaƙi wadda ake ce mata gazawatul ridda wadda ake ce mata gazawatul yamama inda bi kiyada ta Khalid bin Walid wa Ikrima bin Abi Jahl wa ghayrikum inda su Khalid bin Walid da su Ikrima suke suke yaƙai waɗannan waɗanda suka ce sun huta daga musulunci Abubakar gwamnatin Abubakar Siddiq farkon da ya hau ya samu mushkila guda uku duk mulki ana samu mushkila mushkilar da Abubakar ya fara samu na farko ridda sabbin shiga musulunci da munafikai sai suka yi ridda mushkila ta biyu wa'ansu bangare sai suka ce ba mu ba da zakka ai zakka annabi ake ba dan annabi ya Allah ya ce huz min amwalihim kenan annabi ne huz min amwalihim ba kai ba suka ce babu annabi babu zakka mushkila ta uku aka samu wa'an suka wuto suka ce su ma annabawa ne ila sun musailama tilkaza kenan wani gogormai da mulkin abubakar ya samu to a cikin nan abubakar ya kulla gazawa ake yakin wannan mutanen ha'a mai dosu daga nan aka yi gazawatul yamama to a nan gazawatul yamama kin nan da aka yi a nan shi wannan wanda ya shiga aka ce bi isal ibn al-ashir a nan aka kamo shi ba a kashe shi ba sai aka zo wa abubakar siddiq da shi a matsayin prison na yaki an kamo shi da aka shigo gari da shi madina da mun da an yi an san shi wanda ake tsoron sharin sani sai ya gani tun duniya hizuyin fi duniya wal ahira sai yaran gari suke bashi a madina suna suna ihu suna hazal ladzi kharaja min ad-din wannan shine ya wuta daga addini wannan shine ya wuta addini shi ko sai rika bai da yake rika cewa yara an bu kullu lam yadkhulu hatta yakhruju da mun ban shiga ba balle in kuta to kaga wala laciya kan wannan shine ya wuta daga addini shi ko ya ce da ban shiga ba balle in kuta eh to kenan wannan ruwa dai me take karantar da mu tana karantar da mu kawai cikin al'umma da kai wanda kana kyale su kana gyara musu kana kakkau da su kana musu wani kawoci kana musu ladabi gabansu kawai don tsoron sharrin su balaki ne ba ka kare mutum ka mai wani abubuwa don tsoron sharrin shi balaki ne ba saboda duk hebu unguwa daga ita wanda ya gani kayi kaza kayi kaza ita wani kenan wannan a musulunci don ka gyara wa mutum don tsoron sharrin shi a gaban shi ka bi shi limlillim a rabu lahiya ba wani abu ne ba tun daga nasuwa kuma da kusi biya wa cikin al'umma mun gane wani to sai ruwa ta gaba قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة سودة ليلة شمعي وكانت امرأة ثقيلة ثبتة فأذن لها
wannan babin da muke babi ne wanda yake nuna ma ka aika faɗin mutum laifin shi akan siffa shi ba laifi ne ba wane na ala tambaye shi ka ce wane dogon nan wane katon nan wane mai murɗaɗɗen gashin nan wane mai kazan nan wannan ba gulma ne ba shine babin da muke sai ka wannan ruwaye ita ma wannan ruwaye mutafiqun alaiha ce buhari ya hudo ta a can jami'i babban ko muslim ya hudo ta ibn majah ya hudo ta yace hadathana muhammad ibn kasir qala hada ahbarna sufyan qala hadathani abdurrahman an qasim daga qasim shi wannan alqasim jika ne ga abubakar siddiq kuma gurin aisha ya karatu ana ce mai qasim bin muhammadu qasim dan muhammadu shi ko muhammadu shine autan abubakar siddiq ɗa na ƙarshe na abubakar siddiq sunan shi muhammadu an aike shi hajjatul wada'i sunan uwa shi asma'u kullum muna wani asma'u bintu umaisin a kitabul hajji aimin lokacin da aka wuto za a je hajjatul wada sai aka ce wa fiha waladat asma'u bintu umaisin bi muhammadin bi baida wa fi ruwaya bi shajara mai wannan a hanyar hajji an wuto za a je hajjatul wada anan ita asma'u bintu umais ta aiko wannan muhammad wa asma suna cewa daga nan ne ma aka fara yawan sawa suna yara muhammadu karshen rayuwa annabi saboda farkon annabi yana madina in ka lura ai babu muhammadu muhammadu a ɗiyan sahabai da yawa eh kamar suna kiyayewa ne saboda girmama sunan manzan allah shine malamai suke cewa da dama umar dan hadab ya tattaro yara da dama ya sake mun suna in sunanka muhammadu ya ce daga yau sunan kaza me ake tsoro lokacin muhammadu ne rasulullahi kuma ga ɗanka ba muhammadu kuma ɗan naka mai ke wani shigili ne eh kana ko ka kama suna kai kaza kai kana kama suna a madina yayi eh ba ga malamai suke cewa ko a wani mene ne ko a tiyatar isman daura da sana'adun bayanin su ko a tiyatar ko a mene kamata ba a ka sunan muhammadu a sa wurin wani malalaci ne a ka wani muhammadu a sa wurin malalaci ne in ka karanta a shafa zai ga duk irin wani abubuwan bai kamata ba ko da sunan muhammad a ka wani malalaci ko da a tiyatar sai a ka wani dan iska ce shine muhammadu shine kaza ba a kyau wannan bai dace ba da wannan zai ga sahabbai farkon annabi yana madina ba su cika sa suna ba muhammadu saboda girmama sunan muhammadu eh yanzu ga ɗanka nan ismail ga wani ɗanka nan gatan salimu ya shiga taka kai salimu shi ansa shiga taka kai ne baka jin magana kai kaza salimu ai ka hudu ko a madina garin manzo kai salimu duka hudu wannan to amma duka zo kana muhammadu kaza kuma a madina garin manzo eh to da wani malamai suka ce a zamanin umar bin hadab ya yi ta sake wa yara suna ya kamo ka ce in jigili ne kai sunan ka kaza kenan wannan muhammadu dan abubakar siddiq yana farkon waɗanda aka fara sawa muhammadu a hajjatul wada'i aka aike shi asma'u bint umayr ta aike shi to shi kuma aisha gidan aisha girma autan abubakar ne kaninta ne to shi ne aiho da alkasim alkasim kuma wannan yana ɗaya daga cikin fuka haɓu saba'a na madina kuma gurin aisha ya karatu alkasim binu alkasim binu muhammad binu muhammad binu abubakar siddiq kenan alkasim wannan jika ne ga ga abubakar wane ne baban shi muhammad sunan uwan muhammad asma'u bintu mais to alkasim dan muhammad ya ce an aisha daga aisha siddiqa humaira radiyallahu anha da Allah tabbata a gare ta qalat aisha tace ista'azanat rasulillahi sauda sauda ta nemi izinin manzan Allah wace ta nemi izinin manzan Allah sauda saudatu tana ɗaya daga cikin azwajil ummahatin mu'minina ɗaya ce daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama sauda kusan ma a ce ita sauda awwali imra'atin tazawwajaha rasul sallallahu alaihi wasallama ba'da khadija ita ce farkon matai da annabi ya aure ta bayan mutuwar khadija ai lokacin da khadija wata jera da kowa ko to lokacin da khadija ta rasu farkon matar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aura ita ce wannan saudatu kenan sauda tana ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin lattijuwa ce ita ma ta girmi annabi da ita sauda ita ce a ƙarshe ma ta yahe kwananta ta ce ta ba aisha umul muminina duk ranar kwananta kamar matan aure da ake raba kwana ranar kwana sai ta ce ranar kwananta ta ba ta ba aisha ita wannan saura to yana baka labari nan na hajjatul wada'i ne da za a je hajjatul wada'i hajji ta ban kwana annabi sallallahu alaihi wasallama dukka ya kwasu matan matan nan nashi wanda suke rayi da duka aka tayi hajjatul wada to da aka tayi shine nan sai ce ista'azanat rasul sauda sauda ta nemi izinin wa annabi sallallahu alaihi wasallama yoshe lailatul jam'i daren jam'i daren jam'i nan sunan muzdalifa ne muzdalifa ana ce mata muzdalifa ko kuma a ce mata lailatul jam'i jam'i nan yake sa alai muzdalifa kenan kenan sauda ta nemi ta tambayi izinin annabi sallallahu alaihi wasallama a yoshe daren muzdalifa wa kanat imra'atun saqila ta kasance mace ce saqila mai nauyi sabidatun naka ta sabida kamar kakkabura katuwa haka fa azina laha sai annabi ba ta izini me yake ni fasara hadisi kenan fasara kashin bakin hadisi ista'azanat rasuli fasara hadisi qala ista'azanat rasuli sallallahu alaihi wasallam sauda sauda ta nemi izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lailatul jam'i daren daren muzdalifa wa kanat imra'atun ta kasance mace ce sakila mai nauyi sabida kakkamra kamar katuwa fa azana laha sai annabi ya bata izini to kamar zo me darsin da nake doka zancan haji in aka je haji daga alfa ne ai ake kwararawa ko eh daga alfa sai a kwararo muzdalifa daman a daren alfa baka yi babu matsala banmu magariba da lisha da an siya a gudun bari garaje da an siya in alhazai to daga alfa in alhazai daga muna suka je alfa alfa damun tana farawa daga yi shi fara alfa daga zawadi ko to in alfa ta kare ba a sallan magariba a nan alfai ba sallar magariba sai a kwararo sai a zo muzdalifa nan ne bahaushe ke cewa kwanan muzdalifa in an zo muzdalifa kin nan a nan za a gama sallai magariba da lisha in an yi sallar magariba da lisha in an waye su kwana a kwarara a ta ina a ta yi jifa a ta yi jamra ko jazakallah khair to ita sauda kenan kaga mutum in zo alhaji aina ba dole ya yi kwanan muzdalifa ba sai ya yi kwanan muzdalifa ko eh shi ne muke ta kwanan muzdalifa ka san kwanan kihi ake haka haka haka haka in ka miƙe kahuwanka wata nan baka san mace ce ma ko namiji kwanan kihi yadda ka kwanan sabbin haka a kwanan muzdalifa nan haka zaka shigo da mutane kenan in an kwana a nan an kai kwanan muzdalifa kenan da sai sai a ji a yi mi a yi jifa to ita sauda mace ce mai nauyi kuma tabarakallah kamar masha Allah to sai tun daddare sai ta zata cewa annabi ni so nake in kama hanya kan yi kwanan muzdalifan nan dan ba na iya biyan ayari ba saboda ni kakkabura ce mai jiki da kyan nake takawa kenan ni so nake annabi ka bani izini in shiga gaba in fara zuwa muzdalifa in kai muzdalifa kwana na fa azina laha sai annabi ya bata izini to wani karatu muke doka nan karatun da muke doka darasin da muke ai muna darasi ne akan gulma muka ce ka wadi siffan mutum ba gulma shi ce ba kaga Aisha da ta siffanta Sauda ta ce imra'atun sakila mace ce mai nauyi sabida kamar katuwa misali mai jiki kenan ka sau ai wannan ba gulma ce ba kaga ta siffanta ta a siffanta kenan siffanta mutum irin wannan ba gulma shi ne ba kai shine muke nema eh ka ce ai wani dogo ne kowa ne mai murɗaɗɗen gashi ne kowa da ɗan lukuti ne ka hudu ne akan ka siffanta shi ba dan ka aibata shi ba lihi ne ba yawa ko mai wawa da kafa ne yana tafiya to kaga duk wani baya bayu ne ba kenan kamar shi ne kawai garwaya muslim hadisi sai ce ista'azanat sauda rasulul lailatin muzdalifa garwaya muslim nan lailatul jam'in sai huto ma daidai yace lailatul muzdalifa daren muzdalifa sauda ta nema ta shiga gaba a biyo bayanta wa kanat imra'atun sabita saqila fa azana laha sai annabi ya bata izini ha aisha take cewa ga ruwaya muslim falaita ni kuntu ista'azantu rasul ina ma da a ce ni ma na nemi izinin annabi kama ista'azanatu sauda kamar yanda sauda ta nemi izini fa usalli subha bil mina da sai yazo in salla a mina in je in jifa fa armi jamra qabla an ya'tin nasa in je in jifa kafin mutane su zo inda runguzarwa ake a yanzu ma balle canja da hanya ba gyara ba tahiya ake sosai mutum dubunnai kuma ita ga ta haka kun gaba ta itiya ba kenan dan wannan ita nemi izini aka ce ke shiga gaba to ita Aisha da zata ba mu labarin sai ta ce me yasa Sauda ta yi wannan dai ita Sauda jiki gare ta mai nauyi kenan duk wannan hadisan da muka yi wannan babu daga da yake tsaya me yake nuna mana siffanta mutum waɗin mutum da siffan shi ba gulmar shi ce ba ina a rama na kan gajeren nan baki bai gemu haka an zo nema ai ba gemu eh kenan an zo wani a rama ko ko wani bako zai ce eh ɗan ga arama nan ɗan gajere baki mai gemu haka kaga ai siffan shi kawai ba kawai shi ne ba izgili bai hudu kenan to wannan shi ne shi ne kenan ba ba ba gul ba an ce ba ka bata shi ka ce dan gajere baki ai ba bata shi ba eh kenan kaga siffar shi ka fadi kenan yi fadin siffar mutum ba gulmashi ce ba kuma da kwai imam nawawi a riyadu salih ya zano gurare sun kai bakwai wanda duk in zaka wadi siffar mutum zaka wadi ba gulma ne ba wancan satin mun wadi su daga cikinsu muka ce gurin fatawa gurin fatawa zan zo ka wa malami fatawa a gurin fatawa sai ka wadu wani aibi na mutum wani ba gulmashi ne ba kai kamar misali muka ce hadisin hindu ko shi ma hadisi yana musulun aisha shi ma hadisin aisha ne take cewa ta halat hindu bintu utba ila nabi sallallahu alaihi wa sallama fa qalat inna abu sufyan rajulun shahihun wata ran hindu ta shigo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama tace ya manzan Allah miji na abu sufyan namiji ne mai kwaburu kaga ai taimi ta wada aibin shi ko amma dai mi tai fatawa tai tace namiji ne mai kwaburu bai ba mu abin da zai ishe mu ni da iyana ya zan sai annabi ya ce ki doka da adalci bai da izinin shi ba kenan a shahidai muke nema ta ce mijinta namiji ne mai ƙwauru kenan a kan mai ta hudu a fatawa kenan hudun aibin mutum a fatawa ba laifi ne ba ka tambayi malami amma ne haka ne ka zo ka ce kai wanda mai kwakwalwa kaza ai kai ai kai kai gulmin shi ko bai ranka ce mai kwakwalwa kai gulmin shi malamai suka ce halubacin wannan inda hukam gurin masu mulki ko shari'a ka ce wani kaza kaza kaza ne shi ma ba laifi ne ba hallo suka ce kuma gurin aure wanda satin nan muhadi a zo gurin ka wata ungoku ko wani kasan halin shi sai aka zo zai auri wata babanta ya zo ce malam kai kake tare da wani gurin sana'a ku daya tare kuke wuni a kasuwa ya ne halin shi malami suka ce ne ka fallasa ka wata gaskiya eh kai katsa tabul ku da gaskiya tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce azzawaju amana shi aure amana ne ko kuma unguwa an zo za a auri wata kuma ka san halin ta kuma hali na zahiri da a azan aka zo aka tambaye ka na ma malamai suka ce ko da gaskiya inda ba ka shiga ba kawai ka ga mai mota ya zo yayi gare ka je ka ce malam ina son magana da kai ba zo aka tambaye ka ba ka ce wannan kaza ne wannan zo ne kai amma dai a shari'a aka zo aka tambaye ka ya hali gurin aure kwadi kai shi ma muka ce ana ka hadisi ummu qais wata sahabiya wadda ake ce mata ummu qais mijinta sai sake ta hadisi shi ma na muslim da hadisi da mijinta ya sake ta da farko sama sama tarihin da mijinta ya sake ta ya mata saki uku da mijinta ya mata saki uku sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata wani abubuwa a ƙarshe dai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ta je gidan ummu sharik ta zamna ta yi idda daga ba kuma sai annabi ya ce a kake je gidan ummu sharik je gidan abla ibn ummul maktum domin shi rajulun a amani ba ganin ki ba zai yi in gidan shi ne kin iya ma ko biksa kaya ba dai makahu ne ko da biksa hijabi ba amma dai annabi ya ce mata in ki je kin kare idda ki zo ki gaya mini sai ita wannan wacce wannan Fatima bin Qais sai ta je ta kare iddata ta an sake ta da ta kare iddata sai ta zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce Annabi na kare idda sai Annabi ya ce da koi zaware wanda suka zo suna auren suka nemi aure tunda kin kare idda sai ta ce eh da koi mutum biyu sun zo da koi Muawiya da Abu Jahal zaware nawa Muawiya da Abu Jahal kamar da malam ya sun da wata ce sun eh sun zo kai kuma da aka zo gurin an ramma ka san halayen su yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma amma muawiya fa sa'aluku la mala lahu muawiya bai da kudi kamar bai da kudi matsayaci ne bai da kudi talaka ne talaka ne bai da abin da zai ci da shi kuma abu jaham fa innahu la yada asahu an atikihi shi kullun sandar shi tana kan kafada kinaya ce shi mai dukan mata ne eh din ba ta da ya aura sanda take kashi ke bata fankihi usama bin zaid wani yana zamne kanta abu ba da kanta wannan sai ga usama dan zaid ke aure shi ne mutum to kaga ai ita wannan sahabiya ta kawa annabi ga wanda za a aura kuma annabi ya gaya mata dan su je su gyara halayensu ya ce shi wannan bai da komi shi kuma wannan mata yake ba ka shi kake aure su duka biyu da yadda ganin malamai suka ce amma aure amana ne in dai aka tambaye ka a nan fallasawa ake ka waɗi gaskiya ka waɗi halin mutum sakin da yake tunda amana ce tunda in ka je yanzu misali kuna makwataka da mutum kuma kwana kake kana dirawa kana raba fada kullum yana dukanta kuna makwataka wata sai ya rike gidan ma yana dukanta sai an dira ko ya yi shaye-shaye zuwa ta kishin mata ya yi ta kishin ta sai an dira a hoto ta sai su garbu kuma sai wani can ya je wani abokin sana'a a kasuwa sai ya je zai aure shi sai wannan wani zai aure ta sai zo gurin ka ya ce wani ya je zai aure ya ta wai yaya sai ka ce tuni na yi makala ma a ce kawai da gaskiya ka ce a haƙƙi dai kwana yake na ba mata shiga shi ko kaza kaza yake kenan wannan ba da shi ne na gaba kuma da inda fitina take sharri duk inda za a kaudar da sharri nan ma ba ana fallasa ba ba a kyalewa kama unguwan za aka samu wani gungu sun zama kawai suna shan shishi suna shan kwaya suna bata yara suna koyawa yan unguwa shan kwaye kowa ya sani a zahiri ga yanin sun yi ruma suna sai da kwaya ko bai suna sai da kwaya suna koyawa yaran unguwa su sha kenan wanda sharri ne shi ma fallasa ake a wani baka zuba mutum ya zo ya yi tebur a unguwa ya zo yana sai da kwaya yana sai da wiwi kowa ya sani yana sai da wiwi ka zo in an kai karan shi ka ce kai wani wasu ruku ake ma wani kun sami ido ina ruwanku ko ana zaune an ce aje a hudu wani ya ce ina ruwanku kawai tsurko kawai tsurko to wannan ma fallasa ake wadi yake ake ce wani sai da kwaya ke zai bata yara unguwa shi ma ba da ke eh eh wadi ake eh tunda ita fa irin sai da kwaya a unguwa tana karkashin inna ma jazaa'ul ladzina yuharibuna inna dan inna ma alladhina yas'auna fil ardi fasada eh an yaqtalu wa nasina wa eh tunda ita kun ga doki kwaya unguwa na sai da ta in yaro ya haukace malamai ta suka yi haukan kwaya ko kai mu har yanzu kana mukallafin ka tunda kai ka jiwa kanka kwaye eh ai ana dauke ma hukaci alkalami to wanda ya sha kwaya haukace malamai suka ce ba a ɗauke mai alkalami tunda ai shi ya kai kanshi da gangance sha kwaya haukace kenan kaga shi wannan wanda ya saida mai kwaye ya hallaka shi ya hallaka abin da shi gaba daya ya mai da shi mahaukaci kenan dole an ga irin wannan aji ayi ai magana kenan wannan gana a zahiri ga wasu ma kaga ya kawo tebur yana saida hudi yake baka ce ba wannan kasiti ce tunda wanda ya kace yana karkashin da ma su auna fil ardi fasada tunda watsa fanna ne kenan dai wanda aka koma riyadu salihina ya zano su imamu nawawi sun kai wajen guda bakwai a inda ake gulman mutum ba laifi ba ne amma da duk sauran nan ba a gulman mutum amma da irin wannan guraren kamar yadda muka zana inda zaka waɗi mi siffa ko ko wani neman aure ko shari ko wajen hukunci ko wajen fatawa duk wannan sai a yi gulman mutum ba ba laifi ne sai daga nan sai shiga sabon ya ce mi babu man lam yara wanda bai gaba bi hikayatil habari kwaikwayon ba da labari ba a sallahi kamar in zaka ba da labari ba kwaikwayi kai a in abin ba da ne ba kamar ka ce wani da ya zo yana kaza yana kaza ya yi kaza har ya shawa kai shi kai maka shawa ko kuma da kato sanda ya zo bige shi ka ɗauko sanda ka ce yana haka amma dai ba ka buga ba eh ko kuma ya zo lokacin da aka yi abin yana kaza yana kaza kenan ka kwaikwayi mutum gurin ba da labari kawai da action inda yi wannan ma ba da shi ne ba ba gulma shi ne ba shine mallam yara wanda bai ga bi hikaya kwaikwayo na labari ka ba da labari ka kwaikwaye shi ba a san baliki ne ba mun gane kamar ka kwaikwayi mutum gurin ba da labari ba laifi ne ba kamar yadda gurare da dama annabi in zai hudu kamar wanda ruwa da zama gani sai annabi in zai ce an yi kaza ko ya shayi huskar shi gwar abin da aka yaka yana ba da labarin an su kamar wannan kenan wannan ba laifi ne ba sai ka wani hadisi قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد أنا عاصم بن بحدلة عن أبي وائل عن ابن مسعود قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بالجعران إذ دحموا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبدا من عباد الله بعثه الله إلى قوم فكذبوه وش وشجوه فكان يمسح الدم عن جبهته ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون قال عبد الله بن مسعود فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي الرجل يمسح عن جبهته الشاهد جنبه أين شاهدون يمسح كاكا النبي بعد لابان شيما سي أكسوني تومجي حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بحدلة عن أبي وائل أبي وائل ya ɗaya daga cikin manyan almajiran abdullahi dan mas'ud ɗaya daga cikin manyan abdullahi dan mas'ud ƙala abdullahi dan mas'ud ya ce lamma ka saman rasulul gana'ibul hunaini lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya raba gani mai yakin hunaini lokacin ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ne ya raba gani mai yaƙi hunaini to sama-sama yaƙi hunaini mun shayi amma dai sama-sama hunaini ɗaya ne daga cikin yaƙin manzan Allah kuma hunaini ita ce ƙarshen yaƙin manzan Allah da larabawa a yi zan da muka yi tabuka wancan satin muka ce tabuka ita ce ƙarshen ƙayarwar shi to ita ko hunaini kamar da larabawa ya yaƙi ita ce ƙarshen yaƙi da larabawa gaza wata hunaini yaushe aka yi garkune ne an yi ta a watan shawwal shekara ta takwas shekara ta nawa takwas aka yi hune menene sababin yin hune sababin yin hune ne lokacin da aka buɗe aka yi fatawar makka sai aka samu sauran kabiloli na larabawa wanda ba su shiga musulunci ba irin su hauzan su saƙif su wasuwa da ya suka gama sai suke suma wani sabon alliance da suka yi wani sabon alliance sai suke so su zo su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika wani sahabi ya ga haka ne ko ba haka ne ba sahabin ya je ya ga haka ne ya zo ga annabi to daga nan ne annabi sai ya huta ya je hune ya je hunaini nan domin ya kasu wa'annan ƙabilolin na larabawa annabi ya huta da mayaka dubu goma sha biyu da wani abu da dubu goma wanda ya zo da su aka yi fatahul makka da dubu biyu waɗanda suka zo suka musulunta a wannan lokacin da ma wanda ba su musulunta ba suna biyan jiziya suka zo suka raka annabi da aka yi kenan annabi ya fito da mutum dubu goma sha biyu zuwa hudu ne su kuma wancan kafirai yan hune ne dukkansu dubu hudu ne suna dubu hudu kenan ya za wani ne sun triple is ko watuwa su musulmi dubu goma sha biyu su kuma yan kunai din dubu hudu to ya za a kubra ai musulmi ya shiga daga munshi wannan wasa ne to a hanya sai suka yi alfahari musulmi sai suka yi alfahari suka ce ai wannan daga an je kamar dai za a ce a ce kai wannan wasa ne wani ce kai ba je ko ka musu zami mu dan dauro su mu zo da su irin wanda sai suke wannan alfahari suke alfahari a tsaye suna ga a can yakin badar da aka yi su nawa ne yakin bada da aka yi musulmi su 313 ne kafirai dubu kuma suka kore su a wannan yakin bada aka kamo suka kashe mutum 70 su wannan 313 suka kashe kafirai 70 suka kamo prison da yagiyar kafirai mutum 70 a musulmi kuma 14 a kashe a can an yi turwasan transplanter mil mun je mun kashe 60 mun kamo prison da yagiyar 60 mu kawai kudi sha hudu a kashe mu to kuma yanzu a yi nawa katimil kwantin duzmin kenan zama gaya ne eh kai wasa ne za a tanu wajen kawai dai zama ji mu zo ne sai musulmi a hanya wa'an suke ga haka ne za a ji to don allah ya ba su aya tun da nasarar ta wace ce yana ba da ga wanda ya so da musulmi da kafirin bayan waye sai allah sai juya nasarar sai ya dan wannan alfaharin da suka yi sai Allah ya juya da sada a farkon yakin sai ya ba kafirai ita sai kuma ta cikin suratul tauba ko yace bi laqad nasarakumullahu fi mawa'in kaseeratin wa yawmal hunain iz a'jabtukum kasaratukum falam tughni ankum shay'a wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat ko summa wallaytum mudbirina summa anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minina wa anzala junudan lam tarawha wa azaba allazina kafaru wa zalika jazaa'ul kafirina kenan sai Allah ce walaqad nasarakumullahu fi mawadinin kasira Allah ya ba ku nasara ya taimake ku a gurare masu yawa kamar yawmul badar ko yace wa yawmul hunain amma dai yau ranar hunaini iz a'jabtukum kasaratukum yawan ku ya ba ku shawa haku kai alfahari yawan ku yasa kai mi alfahari sai Allah ya nuna muku wannan nasarar da mun shi yake mi shi yake bada ta ya akai wada'at alaikumul ardu sai ƙasa ta yi ƙumci a gare ku bi mara ku ba diyal wata sai ga kun tsere an koro wani sha biyu sun tsere ha annabi yana ana rasuli ana rasuli lahi la uka zuku tsaya ni fa manzon Allah ne suka suka bukara ana ibn abdul mutallib suka bukara kawai musulmi kenan na aya ce Allah zai nuna musu sai dai a ƙarshe da sai ga ayan nan ta tabbata nasara ta wace ce ta ubangiji ce ubangiji ke ba da nasara sai Allah ce wa anzala junudan tukwana Allah sai kama raiku ya aiko wa an su runduna wanda ba kwa gwaninsu sai aka juya aka ba ku nasara kenan nan abu ne ne Allah ne zurna ita nasarar ta Allah ce Allah ke bada ta to a nan ne kuma dai Allah ya ba su nasara dai suka rinjaye dukkan wannan suka kamo su aka kwaso dukiyoyinsu a kakkashe wanda aka kashe wanda za a kamo aka kamo su duka amma dai da farko nasarar ta wace ce ta kafare su to kenan a komowa baicin musulmi sun ga wannan jarrabawai amma dai a ƙarshe da suka kalle son Allah ya juya nasara ya ba su an musu wannan ne don su san darasi nasara ta ubangiji ce to da suka ci yaƙi sun komo shine sai suka tsaya a irana ake raba ganima kenan shine yace ma lamma qasama rasul lokacin da annabi ya raba ga na'imul hunaini ganima ta ina ta hunain bi shi irana a ina a shi irana izdahamu alaihi an yi cunkoso gurin annabi kenan kowa zo gurin annabi izdiham shine cunkoso a yawa an yi cunkoso gurin annabi wajen raba ganiman nan fa qala rasul sai annabi yake ce musu a gurin kenan sai annabi yake ce musu wannan magana yake ce musu inna abdan min ibadillahi inna abdan wani bawa min ibadillahi daga bayan Allah ba asahu Allahu ila qaumin Allah ya aiko shi zuwa ga an su mutane ba kazzabuhu suka ƙaryata wannan bawan Allah wa shajjuhu suka rusa mai kai shajja fasa kai kamar fasawa da wuni na kai shine shajja rusa kai suka bai rusi to fakana yamsaku damma an jabahati har ya kasance shi wannan annabin yake goge jini daga goshin shi wa yaqulu yana cewa shi wannan annabin Allahumma ighfir li qaumi Allah ka gafarta wa mutane na fa innahum la ya'lamuna domin su ba su sani ba qala abdullahi bin mas'ud abdullahi dan mas'ud yace shi da akai abin a gaban a gaban shi fa ka anni anzur ila rasul kamar dai da yake ba labarin sai ce faka'an ne an zuru ilar rasuli kamar dai yanzu ina ga annabu lokacin da yake ba da wannan labarin ya haƙƙin rajulu yana kwaikwayon mutumin yamsahu ja'an jabhati shi ma annabi yana shafar da goshe shi kenan annabi da yake ba ɗan shi irana labarin wannan annabi ya ce sun rosa mai kai hajji ya wuto shi mutumin yana goge annabi yana goge goshe shi to da annabi yana gaya musu abin sai ke nuna abin yana da yace shi ma na annabi sai goge goshi shi a lokacin kenan shi ne ne kama bari kana babu kenan ko in labari ka kwaikwayi mutum ba ba aiki bane to wani annabi ne wannan wanda annabi ba labarin shi wani annabi ne to ga ruwaye na aicha ma abdan min ibadillahi ma ko bawa daga cikin bayan Allah ga ruwayar buhari sai hadisi ya ce maka anni an zur ila nabi sallallahu alaihi wasallama ya haki nabiyan kamar gani inji abdullahi dan abbas ina ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana kwaikwayon wani annabi min al-anbiya yana daga annabawan Allah da raba hu qaumahu waɗanda mutanensa suka bige shi fa adamu suka sa huska dashi dittai jini wa huwa yamsahu damu an wajhihi annabin yana goge jinin daga fuskar shi wa ya kula annabin yana cewa Allahumma ighfir li qaumi Allah ka wa wannan mutanen na gafara fa innahum la ya'lamuna domin su ba su sani ba garwa muslim shi ma yake cewa Allahumma ighfir li qaumi fa innahu la ya'lamuna wa huwa yamsahu damu an wajhihi a kalkashin sharri sharhin hadisi ibn hajar asqalani ce annabi nuhu ne alaihi salatu wassalam a fahimta shi yace wani annabi ne wannan annabi nuhu ne domin a tarihin annabi nuhu ai shine lokacin nan kan yayi wannan addu'a rafa la tazra al adl lil kafirin da yara ai da kai ruwaye shi da farko yazo ya ce ni annabin Allah ne ni kaza ne sai daure shi su bashi kashi su rosa mai kai ya je ya jiya ya warke ya zo ya kwai haka yi annabi nuhu ai shine shekara hamsin ana diwa a duniya lokacin nan sai ya sha kashin an rosa mai kai ya je ya wanke komowa shigari in ya sauke ce ni annabin Allah ne su da'awa ai annabi nuhu da ta karewa ne ya gani Allah ya ce mai wannan mutane ba za su yi imani ba a nan ne daga hannu ya ce rabu da ta zan alal adamin da kafiri na da gyara Allah ka kabar mazaunin kasa mai gida kowa halaka shi a kace ne wannan da wani ibn hajar ce annabin nan annabi nuhu ne amma dai kuma sai imamun nawawi da ya zo sharhin wannan hadisin a sayyid muslim sai ya ce sai ya ce bi hazal hadis هذا النبي الذي جرى له ما حقه النبي هو نبي من المتقدمين yace هذا هذا النبي الذي جرى له annabin nan da wannan abin ya abku da shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari ai wani annabi ne minal mutaqaddimina cikin annaba waɗanda suka kuce sai nawawi yace wa qad yara li nabiyina na hau zalika yawmul amma dai shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama an mai irin wannan aika aikan ranar gazawatul qur'an kenan yadda shi annabi ba da labarin ya ce wani bawan Allah an rusa mai kai yana shahewa na cewa Allah ka shirar da mutane na sai aka ce ai annabi sallallahu alaihi wasallama ma an mai wannan abin ranar uhudu ai a tarihin gazawata uhudu dimi ranar gazawata uhudu shi ai da yaƙi yayi yaƙi yaƙi yaƙi duk aka ware aka bar annabi shi ɗaya a cikin sahabbai sai ɗalha kaɗai yake gaban shi ana ka suka da kaza su ana bugun dalha yaki gusawa sai ta abubakar siddiq ya ga dalha ne kada kusa ya gudun annabi abubakar siddiq ya gudu shi ma ya zo kan ya zo ma daga dalha ne ke cewa kun dalha kun dalha ya tsaya gaban annabi kuma wannan baccin abubakar ya zo dalha yana nan abraham bin auf ma ya zo duk suka kare annabi a gazawatul uhud kenan a wannan gazawatul uhud shine annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma shujja ra'asuhu an rusa mai kai yana da hular kwano aka rusa ta haka da kelma har ta matse kan da kelma aka hudda hular kwanon ga ruwa da aka zo aka huta hular kwanan fadima tana goge mai jinin ali bin abi dalib yana zuba ruwa aka wanke mai wannan bai ji an rusa mai kan kuma aka mai mai aka karya mai rubaiya hakorin shi wannan wata darasi da annabi Allah ne ya daga hannu ce Allah ka halaka su amma da ake wannan mudan darasi da ake ba da wannan nawa yace kenan wannan annabi da aka ba labari ai annabi ma irin wannan abin ya wakana gare shi a ina a gazawatul uhud ga hadisin anas shi ma muslim ya hudo shi anas yake cewa shirka nabi sallallahu alaihi wasallama yawmul uhud an rusawa annabi sallallahu alaihi wasallama kan shi ranar uhud wa qala nabi sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace kaifa yuslimu qaumun shajju nabiyukum ya mutane za su tsira waɗanda suka rusa kan annabi su a wani guri yake cewa Allah ka yi fushi mai tsanani akan su kun gane da aka wa annabi wannan aika aika annabi da rubuta ya wannan mutanen za su samu tsira suna rusa kan annabinsu kenan ka ga me ta gani kamar wata bala'i annabi da wata musiwa da wata addu'a ji zai musu wannan ba su ba wannan to da ke Allah shi Allah yana tsinkai su wannan mutanen na gazo ta Uhud waɗanda suka yi wannan abubuwa a gaba su ne mutanen kirki su zama musulmi sai aya ta sauko ta cikin suratul laysa laka min ta cikin suratul imran ta ce mai laisa laka min al'amur shai'un au ya tuba alaihim au yi azibuhu fa inda hun zalimuna walillahi ma fi samawati wa ma fi al'adi ya tafiru mani sha'u wa yi azibu mani sha'u mun gane adabu da ya ce wannan sun yi kaza sun yi kaza ya za su yi samu tsira sai aya ta zo aka ce laisa laka min al'amur shai'un wannan baka da wani ba a cikin al'amarinsu kenan kamar ilimin gaibi ne baka da wani ba cikin al'amarinsu au ya tuba alaihim Allah ya amshi tubarsu ko ya musu azaba su dai an san sun yi zalunci amma dai ka musu mugu kaka musu mugu a da baka da san wani abu daga cikin al'amarinsu kenan kaka musu ada to daga nan ne annabi shi ma sallallahu alaihi wasallama sai ya ce Allahumma Allahumma igfir li qaumi Allah ka wa mutane na gafara ba su san ba suka yi wannan abu kuma abin sai ka ga ai abin ya yi kobe ba a da ta yi kobe ta yawa duk wannan wanda suka yi gaza wata uhudin wanda suka rosa annabin kai wanda suka fasa mai haƙora wanda suka yi kaza suka yi kaza suka yi kaza a ƙarshe su suka zo suka daga musulunci to a nan da an musu adda allah hallaka suwa kenan dan allah ya san wannan abu ne wanda ya ɓoye na gaibi waɗannan za su musulunta gaba don wane cewa annabi laisa laka min al'amur shay'un ishuru a kansu kuma ka zo ku daga cikinsu da dama suka musulunta kamar irin suwa khalid bin walid duk yakin uhudu da aka yi shi wanda ya gallazawa musulmi ya ba su kashi ya juya strategy din yakin shine khalid bin walid da shine khalid bin walid ai ita gazawatu uhudu ga wanda ya je saudiya ita a ce mata gazawatu uhudu ai a dutse ne kamar uhudun dutse ne kawo haka ita ma ko mai uhudin irin hunaini ce su ma sako suka yi sahabba sai Allah ya guda musu nasara ba haka take ba da aka zo uhudu kamar dutse ne yanzu misali kamar nan ne haka ga dutse nan ga dutse nan ai yaki na canda yaki ne na karhi ba na dibara ba mu yanzu ai yakin dibara ne yaro ɗaya ka bashi da kana nan da ordatar sai ka tada gari guda kana nan kana nan a zamne da ordatar sai ka tada gari gari guda ta ka tada na canda fa dibara ce da karhin dawa ko eh dubara ce da karhin dawa mu kuma ta yanzu ba to da aka zo uhudu uhudu wanda ba su je ba kawai misali ga dutse ne guda biyu mun gane kuma nan ma wani guri a ce nan waje wannan karamar sola a ce nan kafiran ne nan kuma waye musulmi ne kenan ya za a haka za a zo a tafi ko a gama a tafi haka ake yaki to da aka zo hakan yaƙi sai annabi sallallahu alaihi wasallama kan a fara yakin sai a cikin su mutanen annabi sai doki 300 sai doki mutan 50 wannan halibi wannan kibiya sai dora su wani dutse bayan wannan dutsen ana ce mai dutsen jabalin rummat yanzu ma alhaji ya je maka ana kai shi guri ya gai kamar ka a fara yakin kowa na takilkin shi sai annabi ya ɗauko sojoji mahalba na kibiya guda hamsin sai dora su dutse na ya ce da mun yi nasara da ba mun yi nasara ba ka ku sauka ko kun ga an koro mu ko kun ga mu muka kora sai da izini ka ku sauka kawai tsaya to ashe su ma musulmin su ma kafiran annabi shi da ke ai ana tsinka mai wani abu ashe su ma sun yi wata takinik su ma daga can kote guda su kuma sun ajiye khalid bin walid da wajen mutum 200 mahaya kenan annabi ya ɓoye mutum hamsin abu su dutse su kuma sun ɓoye su ma wa'ansu mahaya mun gane kalin takinikin kenan su aka zo ne ai haka za a ko yakin da da kibiya ana yi ana yi ana yi ko to ana yi haka kawai sai musulmi sai suka kora kafirai kalli ka'i kalli ya kana gani kenan musulmi sun korowa sun koro kafirai ga suna an koro haka an koro haka an koro ana nan mahalba suna ina suna nan suna busa dutse wannan mahalba kenan kafirai lokacin da aka koro su mai sak yaya da mai doki ya bari mai kaza bari sai wannan na busa dutse sai suka ce bari su sauko su kwashi ganima su ku annabi ya ce kanku sauko wani yana kankuje kankuje kankuje kawai kadara ta zo sai suka sauko sai suke sauko sai kwasa gani ba su kuma can halin bin wali da wajen mutum 200 mahaya sai ya giyo haka sai aka mu yawa sai aka musu zobi sai aka wa musulmi ga musulmi da sai aka musu zobi in ka ka koro an koro ka e su musulmi sun koro ko in sun juya baya sai suka suma an koro su kuma wanda suka koro su mahaya to da a ce wannan ba su sabka ba ya za yi mahalba ne da wanda suka zo su hadda yasi sai su ɗauke su kenan ai suna musulmi su ko sai su halbe su to sun san ko sai aka gama da su sai aka wa musulmi zobe ana ya ne da aka gama har annaba ake cewa yuqatil wa sai an kashe annabi ba a kashe shi ba sai ƴan uwa ne suka tsere musulmi musulmi suka tsore musulmi kenan ka gama nan ma menene sabawa maganan manzan Allah ce sai Allah ya juye nasara to mi zan mu gane alamun da kiso wai addu'a annabi da ya uhud yace Allah ka shirye su bin sani ba shi wannan Khalid din wanda yazo yi wannan aika aika kaga da shi yazo ya samu victory ko shi ya ci yakin ya ci musulmin to sai gashi bayan ayi uhud ya zo ya musulunta hamma annabi yace da gaiwa sunan ka saifullahi takobin ubangiji da wannan ake ce mai Khalid bin Walid saifullahi masalul shi la ya namu wala ya turuku ahadun an ya namu in an je yaƙi baya bacci baya barin a yi bacci a tarihin duka waɗanda suka yi shugabanci yaƙi na musulmai khalid bin wani shi ne ke da wani tarihi ɗaya wanda a cikin sabai ba kuwa samu tarihin ba shi ne ake ce mai kana iza tsara tsarin nasaru ta hatar duwa'i duk yaƙin da yake da yana kafin yana musulmi yana zuwa da victoria yana nasara kamar yadda ya ci kudin nan a yi da yana musulmi duk yakin da aka tura shi har zamanin halifan nan sai ya zo ya samu nasara har zamanin umar bin haddab a wani yaki ne umar bin haddab inda ya sauya shi sa ya sa abu bai da ne ko kadisiya ce ko a kadisiya ne ana yakin umar bin haddab ya aiko ya ce ya sauya khalid bin walid da kuma dima an ba abu ubaida amma da duk da wannan akan an sauya shi shi yaki shi ce yaki sai da ya ci yakin daga wani bangare sai su wancan bangare suka iske a ba'ubai da suka nema a yi su a kan shi ci yakin a shahidi nan wai addu'an nan da Allah ya ce laisa laka min al'amr sha'an mu gane wannan duk wanda suka yi aika aika na su musulunta su su daga musulunci halibin wani shine da zai nuna aka ce baka iya dora tahin hannunka a hannun duka cikin shi nan kamar mu ai can yaki ne can ba suka ne ba komai an cike ka a cikin shi in ya tube haka ba inda zaka dora ba suka wani duka jikin shi ya hudu rigar shi ne baka iya dora tayi hannunka babu alamar suka a gurin amma duk da wannan sai yake kuka da bai mutu shahidi ba da ya zo mutuwa ke cewa ha ana halid bin walid a mutu alal firashi kama ya mutu ba'i gani halid bin walid zan mutu a matalata a shimfidata kamar yadda tsohon rakumi ke mutuwa bayan ka rakumi in ya tsoho ya tsoho ya tsuwa na mashi mai cewa yake ai kana da shi da tsoho to shi a nan ma zai mutu ma neman wai ina jihadi yake a bige a bige shi don ya samu shahada to ina da shahidu wannan tarihi Allahumma igfir li qaumi Allah kawa mutane na Allahumma igfir li qaumi Allah kawa mutane na fa innahum la ya'lamuna domin su musani ba kenan annabi da yi wannan adda'u daga nan wannan mutanen duka suka zo suka yi me suka musulunta har shi wanda ya kashe Hamza shi ma ya musulunta washi kenan daga nan kan karatu ya zo lokaci yayi sai mu tsaya da fata abin da muka karanta Allah ba mu lada abin da muka yi kuskure